wasalatu wasalamu ala rasulillah kuma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan rana ta alhamis wacce take 26 ga watan rabiul awwal hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1442 wadda kuma ta dace da 12 ga watan 11 miladiya 2020 za mu ci gaba da karatunmu a cikin littafin risala na ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wanda yau zamu yi darasi na bakwai zamu tashi babun babu ma tantaku bihi al-alsinatu wa ta'taqiduhu al-afidatu min wajibi umuri diyana yace min zalika al-imanu bil qalbi wan nutqu bil lisan أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نذير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنها صفات صفته الواسفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير تسمع أنا yace babu ma tantiqu bihi al-alsinatu babi da yake magana akan abinda harsuna suke furtawa wata taqiduhu al-afidatu kuma abubuwan da zukata suke kudurcewa min wajibi umuri diyanat nawa da babban al'amura da ya shafi addini sai ce min zalika daga wancanan ka al'imanu bil qalbi imani da zuciya wan nutqu bil lisan da kuma furuci da harshe anna allah ilahun wahid cewa allah abin bauta ne guda daya la ilaha ghairu babu abin bautatawa da zintanta sai shi wala shabiha la babu wanda ya kama da shi wala nabira la ba shi da kini wala walada la ba shi da ɗan wala walida la ba shi da mahaifi wala sahibata la ba shi da abokiyar zama shi ne mata wala sharika la ba shi da abokin tarayya laisa li awwaliyyati ibtida'un farkon bata da masomi wala li akhiriyati inqida' ƙarshen takarsa ba ta da ainihin ƙarewa la ya bulugu kunha sifatihil wasifun masu sifantawa ba sa iya kaiwa haƙiƙanin sifarsa wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun masu zurfafa tunani ba sa iya kewayewa da lamarinsa ya tabirul mutafakkiruna bi ayati masu tunani suna la'akari da ayoyinsa wala yatafakkaruna fi ma iyyati zati amma ba sa tunani a cikin hakikanin zatinsa wala yuhituna bi shay'in min ilmi ba sa iya kewayewa da sanin wani abu ne daga ilimin sa illa bima sha sai abin da yaso wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyin sa yayi ruci sammai da kasai wala yauduhu hifdhuhuma kuma kula da su bai nawaye gare shi ba wa huwa al-aliyul azim kuma shine wanda yake madaukaki mai girma al'alim shi ne masani alkhabir mai zuzzurfan sani almudabbir mai tsara al'amurra alƙadir mai cikakken iko assami mai zuzzurfan ji albasir mai zuzzurfan gani al'aliyu maɗaukaki alkabiru mai girma ta wannan abubuwa da malam ya zano mana suna daga cikin abin da ya shafi aƙida ta tauhidi wadda kowane musulmi ba wakilci ya zama wajibi su zauna a cikin zuciyarsa ya musu kyakkyawar fahimta ya kudurce su kuma ya aiwatar da su nan da farko ya ce babu matan tsiku bihil alsinatu babi da yake magana dangane da abinda harasa suke furtawa wata ta idhul afidatu kuma abinda zukata suke kudurcewa al-afida jam'i na al-fuad shin akwai bambanci tsakanin al-fuadu da al-qalbu ko ko da abu ɗaya ne wannan mahallin sabanin malamai ne wasu suka ce wato al-afida shine kaman ma al-qalbu kai shi ne kamar marfin al'afida ma'ana naman sama shi ne alƙalibu al'afida kuma tana daga can ciki wasu kuma suka akasa to amma abin da fi gamsuwa da shi abinda magana ta uku cewa da alƙalbu da al'afida da alfu'adu duk ma'ana ɗaya ce alƙulub jam'i na alƙalib al'afida jam'i na alfu'ad saboda haka alƙulub zukata al'afidatu zukata alƙalbu zuciya alfu'adu zuciya guda ɗaya ina fata mun gane to sai ce min wajibi umurin diyanati na daga wajibin al'amura na addini me yasa ce addiyana addini kun musan guda ɗaya ne inna dina inda Allah islam amma me yasa yake cewa al'amura na addini shirra suka ce wani Allah ya ce addiyana lura da ɓangarori biyu ɓangare na farko shine ayyukan da addinin ya kunsa sallah addini ce azumi addini ne zakka addini ce haji addini sada zumunci karatun qur'ani zikirin Allah duk wannan addini ne to lura da wannan bangarorin sai ce addiyana sannan ma'ana ta biyu lura da su kansu masu yin addinin addinin nan a wajen mutane za ka ce kamar kuɗi ne a wajen masu kuɗi wani za ka samu ya kai ƙololuwa a wajen samu za a buga misali da shi ta fuskar kuɗi idan aka ce wane to an kai makura ko kuma akalla ka sai daga cikin wanda suke na ji da faɗa wani kuma unguwarsa ma ba lallai a ce kowa da kowa ya san shi ba ta fuskar yana da wani abu to haka addini yake wani za ka samu addinin nan shi ya fi komai mahimmanci a wajensa ya riƙe shi sau da ƙafa ya yadda ya rasa komai a kan addini ya yadda duk wani abu da zai ci karo da addini to aje wannan abun don addini ainihin ya zamo ya ci nasara wani haka addini yake a wajensa saboda haka a gida addini a waje addini a ko'ina yake addini to wani kuma addinin nan taba kiɗa taba karatu ne yauwa in aka samu kwanciyar hankali da kyakkyawan yanayi a yi shi inda ta kama a ɗan ba wani ɓangare nasa haƙuri kuma to sai a ba shi haƙuri a wuce haka wani addini yake a wajensa wallahi wani ina tabbatar maka in aka gwara tsakanin masana ta salayewa da addini to addini shi zai ji jiki yawwa shi zai ji jiki dole a taukabe shi a take shi a wuce nan gaba kuma in Allah ya so a daidaita to kaga ashe zaka ce addinin shi kansa a wajen mutane suna ya tara mun faɗa a satin da ma da ya wuce imani a cikin zukata yadda ka san hasken fitilu wata fitila ta fi wata fitila ƙarfi ta fi ta haske to haka nan addinin wanda imanin wani yana da ƙarfi yana da ainihin nagarta a cikin zuciyarsa sama da yadda yake a cikin zuciyar wani to anan shi yasa ambaci abin da suna wato al'amura na addinai ba wai dan yana nufin cewa addinai banda musulunci ko na addini karbi a wajen Allah ba sai ce min zalika daga wannan abubuwa da ya faɗa wanda ake so a furta da harshe kuma a kudurci a cikin zuciya al-imanu bil qalbi kudurcewa a cikin zuciya wan nutqu bil lisani da kuma furci da harshe annallaha ilahun wahidun cewa Allah subhanahu wata'ala abin bauta ne guda ɗaya tak to anan kun ga ce abinda za a kudirce a cikin zuciya kuma a fada da harshe to da mutum zai kudirce Allah abin bauta ne guda daya a cikin zuciyarsa amma bai fada ba wanda yake to me hukuncin wannan mutumin wasu malamai suka ce to a wajen Allah za a ce mumine ne amma mu a wajen mu ba musulmi bane ba a taba gai sallah ba ba a taba jin ya furta kalmar imani da Allah ba kawai shi dai yana ta mu'amala su a cikin mutane duk wani abu da musulmi suke ba a taba gai ko ɗaya ba amma shi a zuciyarsa ya yarda Allah abin bauta ne guda ɗaya to ya za a yi mu gane tunda ba mu yi shiga zuciya malamai suka ce to anan a wajen Allah Aisha mumine ne to mu a wajen mu ba zai ci gado ba ba za a ba shi gado ba sannan ba za a yi masa sallah ba in yi mutum ba taba ganin shi sallah ba duk wata ma'amala da ake musulmi ba za a yi masa ba mun gane ko to da zai zo ya furta kalmar ta shahada mutane su ji kuma a magan shi masallaci yana sallah amma kuma a cikin zuciya arne ne kawai shi dai dan ka tsangwame shi ya faɗa kuma an ganshi masallacin dan ka muna na masa zato to shi wannan fa to kun ga wannan shine munafiki kuma mun faɗa munafiki kala biyu ne akwai annifaqul amali da annifaqul itiqadi annifaqul amali bai fitar da mutum daga cikin addini shine idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan to irin wannan kaga shine nifaqul amali munafinci a aikace za mu ce haramun ne zunubi ne wani abu amma mutum bai fita daga cikin addini ba to amma annifaqu li itiqadi munafinci na kudircewa a zuciya shine mutum bai yadda da abinda musulmi suka yadda da shi ba ma'ana bai yadda da manzancin manzo alaihi salam ba kai Allah ma bai yadda da shi ba bai yadda da Qur'ani ba duk wani abin da Allah ya faɗa bai yadda ba to amma kawai yana zahirin ayyuka na musulunci to mu tunda bamu shiga zuciya mun gani ba za mu yi masa mu'amala irin ta musulmi in ya mutu a yi masa sallah in ya nemi aure aka ga ya cika sharuɗa da zahiri a bashi idan babansa ya rasu ko wani makusacinsa a ba shi gado shi in yi mutu su yi gado in ya so in ya je lahira kuma shi ma Allah ƙarin bayani ina fata mun gane to wannan shi ne abinda malamai suka ambata to nan kun ga yake cewa annallahu ilahu ila ilahun wahidun Allah abin bauta ne guda ɗaya la ilaha ghairu babu wani abin bautatawa da cancanta sai shi kadai ma'ana duk wata bauta da ba ta Allah ba to sunanta shirme sannan wala shabiha lahu babu wani wanda yayi kamanceceniya da Allah tunda Allah ce laisa kamithlihi shay amma a wannan gaban malamai suke wata tattaunawa Allah zai bayyana ga bayi gobe alkiyama suka ce to yanzu da a ce a bisa kaddarawa Allah ya bayyana duk bayan sun gan shi a lahira to shi kenan mutum sai a ƙandara ya bacci da ya bacci kuma sai ya ga Allah a mafarki kuna gane maganar to yanzu Allah ne ya gani ko ko ba shi ba ne kuna gane maganar ai kafin su malamai suna da masail ibtiradiyya wato abinda suke nuna wannan nuna kore kowace kamanceceniya abin nan ma'ana wannan abin da ya gani ba za a ce Allah ba ne tun da Allah bai kama dukan wani abubuwa ba shi dai da ka gani a zahirin shi ne kun ga yanzu malamai sun ambata cewa ya halatta musulmi ya iya ganin Allah an farki malamai sun faɗi wannan ba wai masu cewa sun gan shi ya kazatar lama nama ba a banda wani tatsuniya ce wannan masu cewa sun ga Allah ga da ga ba an farki ba to wannan ko dai tabo kwakwalwa ko ɗan damfara kasu akwai ɗan damfara shi kuma dama aikinsa kenan in ya faɗi wannan kaga zai zo ya tawankan mutane yawwa to ba wannan ba a mafarki shin zai yiwu mutum Allah ya nuna masa zatin sa an farke wasu malamai suka ce eh Allah zai na masa wasu kyawawan abubuwa amma ba wai shi zatin Allah subhanahu wataala ba amma domin in ka duba shi mafarki ai khayal ne khayal shine wani abu wanda ba haƙiƙanin shine abun ba yanzu misali zaka yi mafarki kila kana bacci ka ganka wani gida shimfiɗe ɗin ko ma keke gida ƙila ko ɗaki ma kawai kaga kana ta gudu da mota a cikin ɗakin ko keke kana gudu da shi a cikin ɗaki a cikin ɗaki ba da tana mota ko kai mafarki gashi ne da kayi fuka-fukai ka tashi ba duk irin wani abu yana faruwa to wannan shine to saboda haka dai abinda ake so a ce babu wani abu da ya kama da Allah subhanahu wataala duk wani abin da zaka iya tunani to Allah ya saba da wannan Allah saba da wannan malamai suka ce duk abin da zaka iya sani zaka san shi ta ɗayan hanyoyi kamar haka ko dai ka taba ganin wannan abu da ka gani sai ka ce dama wannan taba ganin sa ko kuma ka taba ganin abin da yayi kama da shi yanzu muƙaddara a ce babur lifan nau'i kaza ko mota golf nau'i kaza sai wani abokin kai ke baka labari ya sai gwaftiri mai farin fenti ba ganta ba maza a kaddara ta saboda ka santa ila ma ka taɓa mallakarta kawai za ka ce a ai kawai shi kenan na riga na abin nan ko kuma labari ya zo maka ta hanyar da ba za ka iya karetawa ba a baka labarin wani abu mai kama kaza mai kama kaza yanzu wani abokin kai cewa ne ai na sai gida a unguwa kaza filin 50 by 50 kuma na yi bene iri kaza akwai garejin mota akwai shaguna guda biyu akwai banɗaki a waje akwai rela mai kaza tagogi daga sama kaza fentinsa kaza in ka zo ungo ba sai ka tabe kowa ba kawai za ka ce wannan shine gidan saboda an yi maka kyawun fatancin da za ka gane to Allah subhanahu wata'ala a duk wannan fuskokin ta wanne muka san shi babu ko daya babu babu ko daya shi yasa zuki ta mallace mutum yazo ce wai ya ga Allah subhanahu wataala ya kaza sallama na ba wannan wato ainihin abin nan boge ne ba gaskiya bane to in ka ce shabi shine kamanceceniya ka kalle kaza ka ce kama da kaza shine wala shabiha lahu sannan wala nazira lahu Allah ba shi da kini shi kuma kini shine mai matsayi irin naka yanzu wallahi al a'la yanzu ka ce gwamnan kano da gwamnan sokoto da gwamnan katsina da na lagos duk kowa gwamna ne ko da jihar wani tafi jihar wani faɗi amma kowa dole ka kira shi gwamna haka ne ko ba haka bane ko kuma a ce ciyaman na local government kaza na local government kaza wani local government din ta ninka ta wani biyu amma dai dole ka sai masa ciyaman ko kuma a ce principal na wata makaranta principal na makaranta kaza da principal na makaranta kaza kila ɗaliban waccan makaranta na wannan principal sun ninka wancan amma kowa dole ka kira shi mai principal to kaga kenan principal nazir ne na principal dan uwansa gwamna nazir ne na gwamna dan uwansa ma'ana kini ne an gane ko to la nazira lahu Allah bashi da kini babu shi yasa Allah da kafa yace mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah Allah bai riki da ba kuma babu wani abin bauta tattare da Allah in ku da haka ne idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wato wannan shi ake kira dalilu tamano abinda ta za gane kawai Allah guda ɗaya ne yanzu inda za a zo a ce garin nan ko wani gari an yi gwamnoni biyu an rantsar da su kuma kowanne gwamna ne kowa gwamna ne mai ikon fada a ji da kake ji zai biyo baya kuna gani misalin garin nan a ce an rantsar da gwamna guda biyu kuma kowa gwamna ne to za a samu matsaloli dalili kuwa ɗayan zai iya zuwa ya ce ya kafa doka kaza sai ɗayan ya ce ya rushe ta to yanzu waye zai rinjaye kaga ba zai taba yiwa ba na farko wanda dokarsa ba ta kai labari ba to ya zama gwamna ba ha shi ma zama bai gwamna ne to yanzu da a ce akwai wani Allah banda Allah subhanahu wataala Allah sai ya nufin za a yi ruwa sai ce ba za a yi ruwan ba ko Allah ya ce a dauki ran wani ya ce a'a mu kun muna so ya rayu to wa zai rinjaye kaga wanda muradin sa bai cika ba dole ɗayan ya fi shi ƙarfi to kuma a cikin hukuncin Allah duk aikin Allah babu wannan shi yasa dole ka yadda Allah shi kadai ne abu na biyu Allah ya yi da'awar abubuwa ya faɗe su ya maimaita har yanzu ba wanda ya taɓa ƙaryatawa Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut duk mai rai sai da mutuwa dan Allah ka taɓa ji wanda ya tsalle dare ya ce banda ni kuma ya kai labari bai yi sama babu sannan Allah ya sha faɗa lahu ma fi samawati ma fi al-ard na sani abin da yake cikin samai da ƙasa tun da Allah ya fara faɗa kaji wani ya taɓa zuwa ya ce a'a ai ni ma nawa ne to dan Allah ka gwada daga gane misali na a yau ka samu wani kamfanin kamfanonin Kano ko wani kamfani na kaza sai ka buga a jarida da sunanka da adreshin ka ce kamfani kaza naka ne a buga a duk jaridun nan ka ɗauki wani ba zan ambata sunan kowane kamfani ba amma dai ka buga da hotonka da komai ka ce kamfanin ka ne mallakarka ka buga a jaridu ka ga kafin sati ya zagayo me zai faru a wajen ka jami'an tsaro za zo a cakume ka ko dai in aka yi maka uzuri a ce a kai ka da wanau yawwa a ce tabuwa ce ka gani in ba haka ba sai a'a in ban tabuwan ba akwai shakiyanci akwai masa hankali duk ni kadai rena kamfani na ce ce nufin nasa ne ka gani ma'ana ba za ka taba da'awar abin da ba naka ba a sallama maka ba zai taba yiwa ba to amma Allah tun da ya halicci sammai da kasai yake cewa nasa ne abin da yake ciki ma nasa ne ba wanda ya tafi da ce a'a ai ni ma akwai dan bangare na so in ko ba a faɗa ba shekaru da suka wuce nan gaba wanda ya sai faɗa ta kaga wannan ya nuna Allah shi kadai ne a cikin ayyukansa sai ce wala walada wala walada lahu Allah subhanahu wataala ba shi da da me ya sanya saboda da bukata ce take sawa duk wanda zai fatan ya samu da akwai abin da yake kalla ko dai mai kuɗi ne shi kada ya mutu kuɗin nan nasa ina za su yayin su gadin sa ba sarake ne irin wanda yake na gargajiya dan sai gadin to koma ba komai tsufa zai zo ka tsufa ko ko baka da lafiya wa zai tareraye ka dole da ma'ana da bukata take sawa a yi shi to shi ku Allah ba shi da bukatar komai a wajen kowa ɗaya kenan sannan kuma shi da juz'in ubansa ne ma'ana da bangaren mahaifinsa ne ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira da ce Allah yana da da to sai ce shi ma dan sai an bauta masa tunda shi ma wani juz'i ne na Allah to kaga kenan Allah zan ba dai ba in har ga wani ya tuntu bauta to shi sanya Allah subhanahu wataala ba shi da da sannan wala walada wala walida la babu mahaifi ga Allah subhanahu wataala dalili mahaifi ya riga da zuwa shi kuma Allah huwal awwal wal akhir ba a taba yi kafin shi ba kuma bayan shi babu wani to saboda haka kuma sannan inda zaka danganta shi da wannan ta'ala lauda sai ka ce kuma shi juz'i ne na wani wanda kuma ta'ala Allahu an zalik Allah ya dauka daga wannan to a gaba ta uku kuma da kaga sai ka ce to uba yana sama da ɗansa to kenan kaga an samu wani sama da Allah wanda kuma abinda ba zai yiwu ba wala sahibata lahu sannan bashi da ainihin abokin zama ita ce mata mata bukata take sawa dan adam ya akalla ai maka abinci a ɗebe ma kewa ai ma gadin gida Allah subhanahu wataala baya bukatar komai a wajen kowa babu wala sharika lahu sannan bashi da abokin tarayya a cikin ayyukansa sharik shi ne wanda yake da ɗan wani ɓangare ila wani kamfani ne an sa hannun jari wani na da miliyan ɗari wani na da dubu ɗari to mai dubu ɗarin shi ma shariki ne na mai miliyan ɗari domin shi ma dole a ce akwai kasansa to Allah subhanahu wata'ala ba shi da abokin tare a cikin dukkan abubuwan da yake da su gaba ke babu shi sai ce laisa li awwaliyati ibtida'un farkon takarsa ba ta da mafara wala li akhiriyatihi inqida sannan karshen takarsa ba ta da karshe kun ga Allah sai ya ce huwal awwalu wal akhir to da aka ce huwal awwalu shine na farko to wannan farkon nasa bashi da mafara shi yasa manzo alayhi salam sai yake cewa Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay Allah kai ne na farko kafin kai babu ko babu komai ba kowa wa antal akhir falaysa ba'daka shay kai ne na karshe bayan kai kun babu komai wa antal zahir falaisa fauka shay kuma Allah kai ne bayyananne ta fuskan ayyukanka babu wanda yake sama da kai ayyukan Allah sun nuna ma Allah karara mu dinnan duk alama da take akwai Allah saboda ba mu muka yi kanmu ba Allah shi yi mu shi yasa ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abinda kalla zai nama Allah guda ɗaya ne sai ce wa anta al-batin falaysa dunaka shay Allah kai ne boyayye babu abin da yafi ka boyuwa babu abin da yafi Allah subhanahu wataala boyuwa wannan sifofin ba wanda ya sai hada sai Allah subhanahu wataala shi ya sanya Allah shine azali shine abadi shine sarmadi menene azali shi ne abin da ba shi da farko ko da ku zai iya karewa to sannan abadi shi ne abin da ba zai kare ba ko da yana da farko kamar me ku kawo mana misali akwai abin da ba shi da farko amma kun ba zai kare ba a'a yana da farko amma kun ba zai kare ba ku zurfa tunani a cikin minti da eh to ka dan kamo hanya kadan wani yace rayuwar lahira sai mutum yace aljanna aljanna tana da farko ba ta ba za ta kare ba Allah yace ukluha da'imun wa billuha ba za ta kare ba amma kuma akwai lokacin da babu ita Allah ya samar da ita to saboda haka kenan kaga ita aljanna abadiyya ce ba azaliya ba to sannan Allah shine asarmadi shi kuma sarmadi shi ne abinda ba shi da farko ba shi da ƙarshe ina fata mun gane amin amin sai ce la yablugu kun hasifatihil wasifun masu sifantawa ba su isa su kai ƙarshen sifanta Allah subhanahu wataala ba ma'ana duk wani wanda zai sifanta Allah da sifofi na ɗaukaka na buwaya na kaza to sai dai iya abin da zai iya amma bai isa ya ce ya kai makura ba tunda ai bai san Allah ba bai taba ganin Allah ba da kuma san kure sifofinsa shurra suka ce kun ga saboda ƙwarewar Abu Muhammad sai ya ce alwasifuna dan ya nuna cewa wannan umumin banda Allah subhanahu wataala mu ne alwasifuna ina fata kun gane abin da yake yake so ya ce ma'ana duk wani wanda zai sifanta Allah ko dan adam ko aljanni ko ma waye to sai dai dan faɗi abin da zai iya amma ya kure bai iya sai kure ba amma Allah shine inda zai sifanta kansa zai kai karshe tunda shi san kansa ina fata an gane amin sai ce wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun masu tantantini ba su isa su kewaye da al'amarin Allah subhanahu wata'ala ba kai sai ma yace ya atabir almutafakkirun bi ayati masu tantantini suna tare a cikin ayoyin Allah wala yatafakkaruna fi ma iyati zatihi amma ba za su tunani a cikin hakikanin zatinsa ba anan labari ne ake bada amma umarni ne nan da yake cewa ya atabir mutafakkir bi ayatihi ma'ana li ya atabir kenan duk wani wanda zai tunani to tunani a cikin ayoyin Allah ka kalli ɗan adam ka kalli bishiyoyi ka kalli ƙwari kaga yadda Allah ya su daban-daban wane ya bambanta da wane uwarsa ɗaya ubansa ɗaya su kaza amma kowane akwai abin da ya bambanta da ɗan uwansa da shi ko ta hali ko ta sifar jiki ko ta wadata ko ta kaza duk ba za a ce wai dan uwa ɗaya ba da ake ba duk komai zama ɗaya ba zai taɓa yiwa ba yan tagwaye ma sun bambanta ta fuskan hali ta fuskan kaza ta fuskan kaza to balatana daidaikun abubuwa kuma wanda suke mabambanta to anan malamai suka ce abinda ake nufi kada ka zo ka zauna shedan zai shige ka shedan zai iya zo ya ce maka waye halici kaza sai ka ce Allah ne sai ta shi Allah ya halice shi shedan zai iya maka wannan to shi ya sanya sai dai ka kalli ayoyin Allah domin ka dauki izina ka kalli tsuntsaye Allah ya su daban-daban gashin jikinsu daban kukansu daban halayyarsu daban komai nasu daban-daban yanayin gidansu na kwana ma daban-daban kuma duk tsuntsaye ne haka Allah ya su haka nan dabbobi haka nan kwari na cikin ruwa da na tudu duk Allah ya su komai daban-daban to wannan sai ya ƙara maka imani da Allah da kuma sallama ma Allah amin sai ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha bas isa su kewaye da wani abu komai kankantar sa daga ilimin Allah sai abin da ya so wa ma utitu min ilmi illa qalila sai ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyun Allah ya yalwaci sammai da kasai hadisi ya zo kun ga mun sha fadin yadda malamai suka faɗi sammai daga ƙasa kafin ka je sama ta ɗaya sai ka yi tafiya shekara ɗari biyar in za ka ɓula saman irin wannan har ka je sama ta bakwai kalli faɗin ƙasan nan kawai balantana a zo duniya to duk gabaki ɗaya sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai ƙasa ta ɗaya har ta bakwai da za ka ɗauke su ka ɗora a kan kursiyin Allah kaman ka ɗauki zobe ka wurwura shi a hamada wuri iyakar idanka a sai ka jefa ɗan zobe mai matsayin zoben a wannan wurin ba kome yake ba to da za ka ɗauki samman da ƙasan da shi kursiyun ka ɗora akan al'arshi irin wannan misalin to kaga ashe da abin da Allah ya baka labari kawai sai dai ka sallama amma hakikani yake Allah shi kada ya sani to shi yasa yake cewa wato abin nan al'arshin sa ko kuma kursiyin sa ya yalwaci sammai da kasai wala yaquduhu hifdhuhuma kula da sammai da kasai bai taba yi ma Allah subhanahu wataala nauyi ba a ce wani ya kama ma Allah ya ce maka masa ba taba yi wannan ba ya zo a cikin Isra'iliyat na ce muku isra'iliyat akan ya kaito su domin ɗebe kewa cewa annan musa alaihissalam ya je yi magana da allah da ya ji daɗin gani da allah sai ce allah me yasa baka bacci ɗin daɗin baccin nan allah baka bacci aka ce shikenan allah sai ya bashi ƙwarya da ruwa aka ce ya rike yan daƙiƙoƙi aka sako masa bacci me zai faru ƙwarya ta subuce ta fashe ruwa ya zube firgigi ya farka ba a ƙwarya ta tafi Allah ce to Musa yanzu wannan ya ƙwaryar ɗan gyangyaɗi kai ta salwanta da za mu yi bacci sammai da ƙasa ina makomarsu shi sa ce la ta'khudhuhu sinatun wala naw dan gengedi bai taba rikar Allah ba tana kuma zo magana bacci domin shi me bacci yayi bukata sai take sa ayi shi domin ka gaji ko dai kana jin yunwa ko ka gaji haka ne kuma haka bane da ka ga bacci ko dai biyun ko dai daga cikin biyun to shi ko Allah ya ce ya halitta sammai da kasai da abin da yake ciki wa ma masana min lugub yar gajiya ba taɓa ainihin shafanmu ba ka gani? to sai ce huwal aliyul azim shi ne maɗaukaki mai girma ina ga mutsaya a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda mu kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi